من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis daren juma'a yau muna tara ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 da bakwai wanda kuma ya dace da yau 26 ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya aran ma ya karanta aya ta 81 da 82 gisan annabi suleiman wanda za mu maimaita su yau insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai tambaya kamar guda biyu mai tambaya na farko yana cewa dangane da kisa annabi lot da aka karanta shin yana da wani suna ne ko babu ko sunan shi kadai kenan to ga sunan da qur'ani ya faɗa kuma har sai kai wani tambaya ma ai ba mu ce ka masa da kwara ba mun faɗa ran nan ko yawa kamar cikin malaman hadisi akwai isra'il idan kana karatu zaka ji ana kala haddathana isra'il a cikin firjalus sanad kuma isra'il suna ne na annabin allah alaihi salatu wasalam annabi yaqub gashi nan cikin suratu ali imran allah ce kullu ta'ami kana hilla li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi shine annabi yaqub alaihi salam baban annabi yusuf amma kaga a yau ba za ka zo ka sa ɗanka suna isra'ila ba haram ma ko zai yi ba zai yi ba ba za ma baka shawaran kai wa ɗanka wannan suna ba duk da suna ne mai kyau wanda kuma yake da ma'ana mai kyau abinda ana kauce wani abu saboda wani abu wannan sunan shi kenan annabin Allah ne ko manzo daga cikin manyan manzanni wanda alkur'ani har ya ba da labarinsu alaihi musallatu wassalam sai wannan tambaya kuma an aiko ne ta waya cewar mutum ne yana da kidney infection sai aka ce da shi ya dinga yawan shan ruwa wanda yana daga cikin hanyar da yake floshin wannan abun ya zanto yawan shan ruwa wani lokaci ma akan baka kwantiti na adadin lita kaza za ka sha a yini yawa to kuma a sai tsinci kanshi a cikin azumin watan ramadan to ya zai yi idan ya ce zai azumi bai sha ruwan nan ba zai maji kodan shi yana ciwo a kamar gefe ɗaya kenan zai je na ciwo wanda in ya sha ruwa kuma sai ji abin ya yi sauƙi kuma dama ga ka'idar da likitoci suka ba shi na yawan shan ruwa to tambayarsa shine idan ya ajiye azumin zai ciyar ne ko kuma zai rama ne daga baya za ka ajiye ne a lokacin da ka samu lafiya karama ba maganan ciyarwa don galibi mutane suna yawan maganan ciyarwa ciyarwa ciyarwa shi fa ciyarwa kaɗai ga marar lafiya shine wanda ba a tsammanin zai warke duk cutar da ake fatan za a tashi ba wanda ya ce ka ciyar Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra ai ma'anan shi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa min ayamin ukhra shine ma'anan ayan a wajen malaman tafsiri wanda yake matafi ko marar lafiya fa aftara ya ci abinci idan ya ci abincin to fa min ayamin ukhra ya rama a waɗansu kwanaki na daban wanda ba na ramadana ba to saboda haka babu maganan ciyarwa akan duk marar lafiyar da kawai don bashi da lafiya cikin azumi ko da ramadan gaba ɗaya za ka sha babu wanda ya ce ka ciyar in ka ciyar kuma ciyarwan bai yi ba kuma azumi baka da shi ana bin ka bashin azumi kafin a ce mutum ya ciyar dangane da rashin lafiya sai an samu recommendation na likitoci musulmai ka'ida kenan likitoci musulmai kuma amintattu ka'idan da malamai suka sa kenan na farko mutum ya zama likita ne na biyu musulmi ne na uku amintacce ne to sai an samu wannan sharaɗin aka ci suka ce cutar nan kuma cutar da ba a tashi likita ɗaya baya yankewa sai sun taru to sai an samu wannan taron likitocin duka sun aminta cewa ba a fatan wannan zai warke ko kuma zai warke zai ɗauki lokaci irin wannan ne za a ce ka ciyar da abinci ba haka kawai dan kwalsan kana damun ka wannan ciyar ina fata an gane muna shan tambayar nan cikin azumi har wani likita daga medical center ya zo har gida ya same ni ya ce malam za a shiga azumi masu muku fatawan su ciyar ina fakar ku biye musu ya ce casa'in da tarin su makareta ne ba da fatawan mu suke aiki ba ya ce ka'ida sai mun yi fatawa ne sai kuma ku yi fatawa haka kawai sai mutum ya samu malami ya ce ai bai da lafiya an ce ba zai azumi ba ya samu dan ustazu da ba shi da ainihin dogon bincike sai ce kawai ka fara ciyarwa saboda haka wannan kuskure ne Allah ya baka lafiya da duk marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ta'ala ya kara mana lafiya da zaman lafiya amma lalle ka aje azumi ya zama wajibi ma akan ka saboda rashin lafiya na'am wannan shine hukuncin insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah wa bihi nasta'in na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa Suleiman riha asifatan dangane da annabi Suleiman mun gore masa iska mai ƙarfi mai tsananin tashi iskan da take da ƙarfi ba abin da ke dakatar da ita in ba ikon Allah ba subhanahu wa ta'ala ta jaribi amrihi tana tafiya ne da umarnin annabi suleiman duk ƙarfin wannan iskan idan ya ce mata ta tsaya kuma sai ta tsaya in ya ce mata tafi sai ta tafi tashi da mu sama sai ta tashi i ƙasa da mu an iso sai a tsaya kina ta jiribi amrihi kenan tana tafiya ne da umarnin annabi suleiman alaihi salatu wassalam Allah ce ilal ardul lati barakana fiha tana ɗaukar shi kuma zuwa ga ƙasa wacce muka albarka a cikinta shine yankin sham gaba ɗaya ko kuma yankin falastinu Allah ce wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance masana dangane da dukkan komai annabi suleiman alaihi salam yanda yake ba iska umarni haka yake magana da dabbobi haka yake magana da aljanu yake mamulkansu yake ba su umarni hatta yana da ma prison na aljanu Allah ce wa akhari na muqarrani na fil asfadi eh waɗansu aljanu suna can a ɗaure an sa su a sarka saboda sun yi laifi ba taɓa mai mulkin da ya mulki aljanu ba sai annabi suleiman shi kaɗai ke ba su umarni ya sa a zane su ya ɗaure su kuma a zahiri ne fa yana ganin su ina fata an gane za su kawo masa ƙara kuma zai musu hukunci annabi suleiman alaihi salatu wassalam ya yi mulkin da shi da kanshi ya ce ya ubangiji ka bani mulki wannan mulkin ina roƙon kar a ba wani wanda ba ni ba bayan na bar duniya ya ce wa habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab shi yasa annabi rahama sallallahu alaihi wasallama akwai ran da ya kama shedan a madina ya daure shi cikin dare da ya daure shedan sai annabi ya ce in ban da dan uwana sulemanu yayi addu'a Allah ya bashi mulkin da kar a ba wa kowa bayan ya bar duniya da na bar shi dan har gari ya waye yaran Madina su zo su yi wasa da shi suna jiban shi amma annabi sai kunce shi ce tafi saboda idan har ya daure shi har washe gari aka gan shi to yayi irin abin da annabi Sulaimanu yake kenan to saboda yana so Allah ya cika wa annabi Sulaimanu burin shi shi annabin sai ya hakura ina fata an gane kaga yan uwantaka na annabawa kenan alaihi wassalatu wassalam annabi suleiman saboda tsananin mulki da yake da shi ba ma wai shi ya ce iska ta kai shi wuri kaza ba wani ma na iya umartar iska ɗauke shi a shimfiɗa kafir ko wani abu ta ɗauke shi ta kai shi ɗauke shi daga nan ta kai shi saudiya yanzu nan cikin 'yan mintuna kana can to annabi suleiman wannan ya faru da shi ya zo a cikin hadisai wata rana annabi suleimanu yana zaune a fadin shi yana karɓan baƙi da kuma ainihin karɓan manyan mutane sai mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara malakul mauti da malakul mauti ya kawo masa ziyara suka gaisa suna tattaunawa bayan malakul mauti ya fita sai wani daga cikin fadawan annabi suleimanu sai ce ya annabin allah wannan bakon naka ne zo ya tafi wane ne shi sai ce wannan mala'ikan mutuwa kenan ya kawo min ziyara don ya gaishe ni sai ce to tun da ya zo kuma yana ta kallo na ya ce tun da ya zo ne yake kallo a wurin nan har ya tafi an ya lafiya kuwa ya ce to wallah ban dai sani ba ya ce to yanzu me kake so a yi in ji annabi sulaimanu ya ce gaskiya zan bar garin nan in ji wani mai waka ya ce ya kamata mu bar garin nan e tun muna samun na shayi kan na kokoyi ga gare mu to shi ma ce ya kamata ya bar garin nan annabi sulaiman ya ce ina kake so a kai ka yace a kai shi karshen duniya ta gabar a kai shi indiya a take annabi sulaiman ya kira iska yace ga wani mai gudun mutuwa na dauke shi kai shi indiya aka dauke shi cikin yan sakan sai ga sha indiya iska ta dawo mala'ikan mutuwa bayan mintuna sai kara dawa wurin annabi sulaiman sai ce ina wannan mutumin da na samu a nan ɗazu kuna hira da shi sai ce ai bayan ka tafi ya ce da ni wane ne wannan na ce mishi mala'ikan mutuwa ya ce tun da ka zo kallon shi kake yi don haka shi zai bar garin nan sai ce ina ya tafi ya ce nasa an kai shi indiya ya ce yawwa ya ce allah ne turo ni in ɗauki ran shi kuma allah ya ce da ni yana indiya to akan hanya sai na biyu na gaishe ka kafin mintunan su cika sai na same shi a nan Allahum abi ya ce to shi Allahum abi shi za ka ce ba a gudun mutuwa kaga in banda abin nan sai ka ce da ya zaman shana shi malakul mauti ya ce Allah ya ce ka je indiya ka ɗauko ran shi to tun da ya san akwai sauran mintuna sai ya zo ya gaida annabi sulaimanu kuma sai ya same shi a nan a ainihin sham sai yake mamaki to da je indiya ya ɗauki ran wancan sai ya dawo ko da hassan da husaini ne bari ya tabbata aka ce wannan ɗin ne dai bayan ka tafi ce a kai shi indiya kaga ikon allah kenan to kaga babu mai mulki irin wannan a tarihin duniya annabi suleimanu alaihi salam duk mulkin da ya yi da dawakai da yake da su a tarihin duniya babu sarki mai yawan dawakai shi in dai dawakai na hawa ne a musu ado a musu gayi dubbai yake fita da su ba ainihin gwammai ba irin na sarakuna yanzu shi zai fito da dubban dawakai ne an taba fito da dawakai ana fareti har rana ta faɗi bai sani ba shi ne ran shi ma ya ɓaci ya ce a kashe dawakan gaba ɗaya saboda sun sa rana ta faɗi bai sallar la'asar ba daga cikin sallolin da yake a kowace yake ta yi kama da la'asar irin namu ana yin ta dai kafin faɗuwar rana akan wanne ce ya haƙura da dawakan sai ce sun shagaltar da shi an zikiri rabbi hatta tawarar bil hijabi rudduha alayya fa tsafika masan bi suki wal anaki duk yasa aka dinga sare su saboda sun sa ran sallar asar to duk wannan da abin da Allah ya bashi fa akwai wani abu kuma wani izini da Allah ya bashi bai taɓa ba wa kowa ba a duniya shine shi annabi Sulaimanu ko yayi kyauta ko yayi rowa duk halal ne aure shi babu wanda aka halatta wannan duk dukiyar da Allah ya bashi idan ya bayar kyauta babu laifi in ya hana kowa ma bai yi wa Allah laifi ba sabanin yanzu duk wanda ya rowa kuma ya saba wa Allah to shi in ya rowa ma bai saba wa Allah ba da Allah ya bashi dukiya ya bashi mulki ya bashi sarauta ya bashi annabta da manzanci ya ce hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisabi yace wannan baiwa ce da muka ma na kyauta na mulki da sarauta da arziki da dukiya da ɗaukaka da annabta da sarauta famnun ka yi kyauta ga wanda ka ga dama au amsi ko ka hana kowa bigairi hisabin babu komai Allah ba zai tambaye ka ba alaihi salatu wassalam yayi mulki yayi mulki amma duk da haka duk da mulkin da yayi bai wasa da addini ba Allah da kanshi sai da ya tabbatar ita i'malu ala dawuda shukuran wa qalilu min ibadiy shakur yace ya ku iyalan dawuda ku yi aiki sai ce i'malu ala dawuda shukuran ala dawuda ay ya ala dawuda kenan akwai ya'un nida'i shukuran abinda suke kawai shine godewa Allah subhanahu wataala wajen bin sa sau da kafa wajen tsare dokokin shi Allah ce wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya amma annabi suleimanu na cikin masu godiya mulki bai sa ya kauce ba dukiya ba da sa ya kauce ba da ɗaukaka da duk abin da ya samu na duniya yana na akan tafarki na allah subhanahu wa ta'ala amma ƙarshen tika tika tik walau isha alfan sun ma'alfai ne ba daha wala budda min yomin tasiru ila qabri duk shekarun da za ka yi a duniya dubban shekaru duk mulkin da za ka yi duk inda za ka kai ka kawo ƙarshen ta sai ka bar duniya yasa duk wani mai mulki a yau da ɗagawarsa da girman kai da ji da isa an yi mulki an gama suɗin kwano aka bar musu wallahi talla suɗin kwano aka bar musu eh an cinye ɗan wake ne ko kwaya ɗaya babu ka zo kana suɗin man gyaɗa da yaji to wallahi duk masu mulki abin da suke kira ko kwayan ɗan wake kwaya ɗaya ba a bar musu ba dan duk mulkinka baka mulki aljanu ba duk mulkinka mulki ne dan takaitacce kana mulkin dan wani area ne kana ta wulakanta mutane ko ba haka ba sannan duk mulkin naka yana da limitation shekara hudu ko shekara takwas an gama har abada ba za ka kara ba sunan ka tsohon wani ina fata an gane ka shiga safin tsofaffin kaza to su kuma mulki ne har abada har su mutu sannan kuma in sun mutu suna da tabbacin suna aljanna kai kuma Allah isa kaɗai ya ishe ka ina fata an gane shi yasa masu mulkin yau ɓata lokaci suke da aka yi mulki aka yi mulki Allah sai ya ce falan ma qadaina alaihi almaut ma dallahu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falan ma kharra tabayyanat aljinnu Allah kanu ya'lamuna alghaiba ma labithu fil azabil muhin aljanu suka zo suna aiki suna ta aiki suna ta aiki annabi sulaiman yanzu tsaya yana kallon su ashe a lokacin kwanan shi ya kare ka kalli fa duk karfin da bilkisu take da shi da ji da isa a yemen tsuntsu ne guda ɗaya fa je kawo labarinta ya ce na je na ga wata mata mai sarauta ga irin gadon mulkin da take da shi kai ya kai ya kawo har mulki har sujjara ake mata saboda tsaba mulkinta ta zamo allah a ƙasar annabi suleiman bai taɓa jin labarinta ba tsuntsaye ke masa ainihin cid su suke zuwa su leko su bashi labari tsuntsu zai tashi daga har ƙarshen duniya ta yamma ya kawo masa labari fa akwai abu kaza a wuri kaza to kaga yace a je a dauko gadon mulkin nata a kawo bayan ya gayyace ta tazo karau da ta gani kawai a fadan Annabi Sulaimanu da ta zo za ta shiga ta dauka ruwa za ta fada ina fata an gane da ta zo ta dauka za ta fada ruwa ne ashe wani irin tangaran ne kawai malam akan shi ake tafiya ta ga mulkin da yafi karfin nata ta ce inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin abin da ya tayar mata da hankali shine an gayyace ta ta zo ta zauna sai aka ce haka za a rushiki wannan shine karagan mulkin ki ta ce ka annahu huwa ya fayi kama da nawa to waye je ya dauko shi aljani ne cikin sakan daya da ya tara aljanu ya ce waye zo zamin da gadonta kabla an yi a tuni musulmina kawai sai ce gashi har na dauko ina fata an gane za ka ɗauko ya ce zan ɗauko kawo sai ce gashi na kawo in sakas aka yi abu to kaga an yi mulki an gaba ko ba aka ba yanzu akwai mai mulkin da ke da wannan babu ka shiga wani lungun jifan ka ake to duk da aka yi wannan aka gama amma annabi sulaimanu allah ce falan ma qadaina alaihi maut da muka hukunta masa mutuwa kwanan shi ya kare ma dallahu ala mautihi su kansu aljanun da ke tare da shi suna masa aiki yana tsaye na ta aiki suna ta aiki yana kallon su ya ainihin dafa sandan mulki yana tsaye irin na sarakuna din nan sanda ce ta zinare sandan ma da gwal aka yi ta yana tsaye yana kallon su ashe ya rasu yana tsayen aka turo mala'ika zara da shi kwana ya ƙare aljanu ko suna ta aiki don su burge shi aka wuni a haka allah sai turo gara ya ba ta izinin a cikin kankanin lokaci ta yi gini a jikin wannan sandan ta cinye shi sandan ya kare tun da ya jinguna a jiki idan ya kare zai faɗi gara ta zo da umarnin ubangiji ta yi aikin sauri da gaggawa ta rarike wannan abun da sandan ya karye kawai sai ya faɗi shi ne allah ke cewa aljanun ba su gane ya rasu ba har sai da muka turo dabbatul ardi gara kenan ta akulu min sa'ata ta allah ce falan ma harra a lokacin da ya faɗi ta bayyana tiljinnu sai aljanu suka gane ya rasu suka ce allah kanu ya alamun algaiba malamin zafil azabil muhim inda mun san gaibu ai da mu zauna muna ta wahala ba shi ya rasu ina fata an gane to kaga karshen tika tika tik shine an koma ga Allah kisa duk yadda kake ji da kanka a yau ka sani zaka koma ga Allah idan mulki kake ji da shi na adalci da imani an yi annabi Suleiman idan mulki kake ji da shi na yan iska da tsinannu an yi fir'auna ina fata an gane fir'auna ya taba shekara arba'in ko sauro bai taba cizon shi ba ciwon kai na sakan ɗaya bai taɓa yi ba tsaban lafiya akwai mamulkin da zai wannan babu ko ciwon kai baya yi ya ce ana rabbukumul a'ala tsaban mulki ba za ka san fir'auna fir'auna ya kai inda ya kai ba sai ka je ka ga inda ya zauna a misira mu mun je mun ga wurin da ido ba labari ba sun yi gine-ginen da a duniya babu irin shi har yau sai dai a je a kalla zamo tarihi amma teknolojin da suke abun sun tafi da kayansu duniya har yau ta kasa gano a haram kadai ya aka gina shi har yau an kasa maimaita irin shi a haram kawai yadda suka gina shi sarakunan fir'auna duk duniya babu irin shi har yau duk bala'in china sun yi chinanci har sun gaji ina fata an gane amma sun kasa yin irin shi duk yadda amerika take ji da karfin isa a duniya obama ya ce ba mu iya irin wannan abu da ya je shiga wurin ya kalla ya ce sun tafi da iliminsu to shi sa a yau zaman lafiyar ka shine ka bi Allah subhanahu wataala idan kuɗi ne an yi ƙaruna ina fata an gane an yi ƙaruna in dai kuɗi ne wanda Allah ce kuɗin ƙaruna kaɗai sos da yake da shi in aka tara makullan sai an tara katti arba'in kafin su daga makullan su to shi ya ce wa iyaka shi ina fata an gane yawa idan idan kana ji da mulki na iskanci kenan an yi karuna idan kuma kana ji da in kana ji da kuɗi kai ɗan iska ne an yi karuna duk iskancin mutum bai kai karuna ba wannan shi fito na fito da annabi musa ina fata an gane ya ce ma kai inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiyan fa dauke gani Allah bani ne saboda tsabar ilimi na ba kyauta Allah mini ba tsabar kwarewa na da kasuwanci ne kawai na san shige da fice ina da connection na san Abuja da Lagos an gane ko duk ya san wannan abun yace ina wa tsabar ilimin shi ne kawai to idan kuma tsabar kuɗi kake ji da shi na imani an yi Abdurrahman bin Auf abdurrahman dan aufu wanda kudin da ya bari a yau ya ninka kudin elon musk kusan sau ɗari wannan bincike ne ya tabbatar na zamani saboda da ya rasu an san irin yawan gol ɗin da ya bari da aka tara kudin gol ɗin malam malala gashin saniya ne shi ne kawai lissafin da zan maka gane an gane ko kwakwalon mutum ba zai ɗauka ba to kaga duk wannan an yi ne an gama وأين ما هزه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقطان أتوا على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا وكأن القوم ما كانوا duk kuma sun koma ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suka ce zaman lafiyanka shine ka bi Allah subhanahu wata'ala duk abin da kake ji da shi an yi an gama idan ma talauci ne an yi an gama an yi wanda ya fi ka talauci ba an gane ko duk abin in sarkin karya ne an yi wanda ya fi ka tunda an yi sarkin karya a kano kwanan na kasar hausa allah sauwaƙe idan munafunci kake ji da shi an yi wanda ya shiga ubai bin salul ba za ta munafuki irin shi ba duk munafurcin faransa ba su kai ubayi dan salulu ba an gane ku shi kadai ya fi duk munafukan faransa gaba daya to shi sa duk abin da kake ji da shi a yau wallahi ka makara shi sa ka bi Allah ka huta ka mutu ka shiga aljanna Allah samu shiga aljanna da rahaman shi sai Allah ya ce bi wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin mun fassara shi jiya cewa daga cikin shedaru akwai wanda aikin su su yi nutso a cikin kogi ya gusu na daga gasa ya gusu ne idan ka yi karatun zaure akwai wani littafi ta'alimul muta'allim tariqul ta'allumi a cikin littafin zaka akwai inda yake kawo wani baiti yake cewa tarumul izza thumma tanamu laylan ya gusul bahra man talaba la'ali ya gusul bahra man talaba la'ali wanda ke neman lu'ulu'u nitso yake a cikin kogi ya tafi can kasa shine gasa ya gusu kenan sai Allah ya ce mai wa kunna lahum hafizin mun kasance masu kiyayewa dangane da annabi suleiman da annabi dawud da dukkanin abin da ya faru a zamanin su allah ce mun kiyaye mun haddace mun san komai ba abin da ke kaucewa allah subhanahu wataala na shi al'alimu masanin fai da kuma ɓoye alimul gaibi wa shahadati al'azizu alhakim sai allah ce ne وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ce wa ayyuba ba su labarin annabi ayyuba wa ayyuba ɗina maf'ulun bihi ne saboda akwai fi'ilin da an shafi shi yayi daidai da suratu Dawud ko suratu Sa'ad da ce wa dhukur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu binisbin wa azab shine wa ayyuba ai wa dhukur ayyuba kenan ka ba su labarin ayyuba daga cikin bayina idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji shi ya ce an nema saniyar durru ya ubangiji cuta ta same ni wa an ta arhamar rahimin kai ne mai jinka masu jinkai duk wani mai tausayi allah ka fi shi tausayi shi sa kalmar arhamar rahimina tana cikin abin da ake roƙon allah da shi ka ɗaga hannu ka ce ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina ya arhamar rahimina hassa uku sai allah ce da kai arhamar rahimina ya jika me kake su faɗa a baka amma ka yi shi da yaƙini da ƙarfin imani ke sa ce rabbi an ne masaniya durru ya Allah bani da lafiya cuta ta shafe ni wa an ta arhamar rahimin kai ne mai jinkan masu jinkai duk wani mai tausayi ya Allah to kafi shi tausayi annabi ayyuba alaihi salatu wassalam ya shiga cikin jarrabawa ya shiga cikin bala'i da tashin hankali gashi annabin Allah Allah sai sanya mishi rashin lafiya cuta a jikin shi an yi maganganu da dama irin cutan da ya fito mishi wasu irin kuraje ne mai kama da cutan kuturta har sai da ya zanto kowa ya guje shi ƴaƴan shi gaba ɗaya kuma suka rasu ɗaya bayan ɗaya wannan ya rasu wannan ya rasu ɗaya da babu ko ɗaya yana cikin wannan halin sannan duk dabbobin da yake da shi na arziki su da dinga mutuwa garken raƙuma suka dinga mutuwa garken shanaye garken dabbobi komai da tumaki da awaki sai da zan babu ko guda ɗaya ya zanto ko kaza bai da shi duk kashi da yake da shi na gwal da zinare aka dinga cin abinci ana magani da share ƙari sai da zanto ba shi da kowa ba shi da komai kowa ya guje shi sai matarsa ita kaɗai da take tare da shi da kuma wasu 'yan uwan shi guda biyu ya tabbata a cikin hadisi wanda ibn abi hatim mariwato Allah ta'ala ya kara mishi rahama daga babban sahabi Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda wannan hadisi Imam Tabari ma fidda shi a cikin tafsiri shi haka Abu Ya'la haka Al-Bazzar a cikin Musnad din shi haka Abu Nu'aym a cikin Hilya haka Imam Hakim a cikin Al-Mustadrak ya inganta hadisin haka Imam Zahabi ya ce hadisi na ingantacce kala manzon Allah ya ce alaihi salatu wassalam inna nabiyallahi ayyuba tabbas annabin Allah ayyuba labitha bihi bala'uhu 18 sana ya ce annabi ayyuba bala'in da ya faru da shi sai da ya zauna shekara goma sha takwas a haka shekara sha takwas in ji kai da kayi jinyan kwana sha takwas ka damu kowa to ga annabin allah shekara goma sha takwas ba shi da lafiya an fanci wannan abin da kyau annabi ya ci gaba da ba da labari ya ce farafadahul qaribu wal ba'idu duk wani wanda yake kusa da shi da wanda ke nesa da shi sai da ya watsar da shi ya zama kowa ya guje shi wasu ma suka kafurce suka ce wannan karya ne ba annabi ba ne ba ya za a ci annabi haka Allah na mishi wannan abu shaidan ya ainihin musu wasa da hankali ya ce musu ni annabin Allah ne Allah ne yake jarraba ta suka ce ina karya kake kai addu'a mana Allah ya karba Allah na karba addu'an annabawa kuma a lokacin ciwon ya same shi yana dan shekara saba'in ya ce ya zan shekara saba'in ina da lafiya Allah ya jarrabe ni dan wasu lokuta kuma ne raki ce ni ko addu'a ba zan yi ba to da karfin imanin shi yace shi ba zai daga hannu mai addu'a ba yace ina wai in ya roki ya Allah banda lafiya wai bai gode wa Allah ba kenan wai kyautar lafiyar shekara 70 da Allah ya bashi ya za a ce daga hannu yana roƙon Allah yanzu yace zai haƙuri har zuwa lokacin da Allah zai jarrabe shi ya bashi lafiya manzo Allah ya bada labari yace kowa ya guje shi illa rajulain min ikhwanihi sai mutum biyu cikin yan uwan shi kana min akhas ikhwanihi suna daga cikin kebantattu daga cikin waɗanda suka ainihin suke taimaka mishi annabi suleiman ya shiga wannan halin har sai da ya kai fai kawo kamar da ibn kathir ya kawo cikin tafsirin shi saboda tsaban talaucin da suke ciki matarsa tana fita ne tana aikatau tana samu musu abin da za su yi ya zama matan ke rike da gidan amma da yake mata ce yar aljanna ba ta taɓa masa rashin kunya ba yau in matanka na taimaka ma a gida akwai matsala ko yawwa to kuma kusa wani abin mamaki ita wannan matar ta safa 'yar manyan mutane ce jikar annabi yusuf ne jikar annabi yusuf ita annabi ayuba ke aure amma duk da matsayinta da kai da an ce maka jikar annabi yusuf ka san kyawunta ba sai an gaya maka ba haka ne ko ba haka ba ga tsabar kyau ga dangantaka daga gidan annabta amma ta haƙura da shi a halin da yake tana zuwa tana aikatau abinda ta samo shi za su ci to bari ku ji wani masifa da ya faru da su he zanto an daina bata aikata hudin kuma duk gidan da ta je a ce ba za a bata ba duk gidan da ta je a ce babu haka za ta yi yawo ta wuni ta dawo ba ta samu ba karshe da bala'i yayi bala'i falan ma taddad alaiha zalika da tsanani ya tsananta mata wa khafat ala ayyubal ju'a ita abin da ya dame ta yunwan da mijinta ke ciki mara lafiya annabi ya bada labari ya ce halakad min sha'ariha karnan sai ta yanke wani gashinta fa ba'atu min sabiyyatin min banatil ashrafi kasar jika annabi yusuf ba gashi kan ba a magana ta je ta sai da gashin a wajen wata yar masu kuɗi wacce ba ta da gashi ta sayar mata ta ba ta kuɗi ta je ta so abinci ta kai gida gashinta ta yanke ta sayar tsabar bala'i da suke ciki annabi ce fatuha ta'aman tsayiban kasiran fatar bihi ayyub suka ba ta abinci mai yawa ta zo ta ba kawo annabi ayyub ya ci falan ma ra'ahu an karahu wa qala da ya ga abincin sai ya inkari yace min aina laki haza ina kika samu wannan qala ta ce amiltu li unasin fatimuni nayi aiki ne aka bani abincin nan bata gaya masa hakikanin abin da ya faru saboda duk suna cikin masifa da tashin hankali fa akala min bai karba ya ci falon makan alghadu da gari ya waye kharajat ta fita fatsalabat ta nemi aiki falon ta jirba ta samu ba annabi ce fa halakar aidan ta sake yanke wannan gashin ta kara sayarwa har karo na uku da ta dawo ya sake tambayanta ina kika samu wannan ta ce aiki ne aka bani yace ba gaskiya bane ba yace wallahi na rantse da Allah la tamahu hatta a'lamu min aina huwa ba zan ci abincin da ba sai kin gaya min gaskin ina kika samu fa wada'at khimaraha sai ta cire dan kwalinta ta nuna mishi ta ce gashi na ne yake na sayar shine hankalin shi tashi to a lokacin da ya ga halin da ta shiga har ya kai ga za ta yanke gashinta ta sayar don ta samu abincin da za su ci a daidai wannan lokacin sai ya daga hannu ya ce rabbi an nema saniyar durru wa an ta arhamar rahimi shekara goma sha takwas bai yi wannan addu'an ba ya ce rabbi ya ubangiji na an nema saniyar durru cuta ta shafe ni ina cikin tashin hankali wa an ta arhamar rahimi na kai ne mai tausayin masu tausayi daga nan bai ƙara cewa komai ba iya kalman da ya faɗa kenan Allah ce wa zukur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu bi nisbin wa azabin muna cikin azaba ga cuta ga wahala da ya wannan addu'an annabi sai ba da labari ya ce dama matan tana ɗaukan shi ta kai shi bayan gari don ya biya bukata idan ya gama ta sake dawo da shi ana cikin wannan halin ta kai shi don ya biya bukata yana zaune bayan ya gama Allah sai turo mala'ika Allah ce da shi urkud birijilika haza mugtasilun baridun wa sharab a inda kake dinnan daga kafanka kawai ka buga a ƙasa yanda kana zaune ka buga kafanka a ƙasa aka ce buga kawai sau ɗaya yana yi sai ga ruwa na fitowa a inda ya buga din a wurin tafin kafan shi sai ga ruwa na fita Allah ce haza mugtasilun baridun wa sharab ruwa ne mai sanyi ka sha kai wanka da shi shine magani magani daga wurin Allah ina fata an gane Allah ne likita shine pharmacist shi ya ba da description na maganin da za a sha wannan ba a sha uku da safe uku a wannan a take ne sha yanzu maganin yanzu kenan da ya ibi wannan ruwan ya sha ya yi wanka da shi a take samu lafiya warke da sha da wankan da warke wando a lokaci da aka yi su Allah sai sa aka ɗauko masa kaya daga aljanna aka kawo mishi ka canja wannan kayan naka ka sa kayan aljanna da ya ci ado ya kwalliya sai ya koma gefe ya zauna yana jiranta ta dawo da ta dawo kamar da zo a cikin ruwaya sai take tambaya take cewa sai ta ga wani mutum a zaune ta ce ya abdallah aina hadal mubtala ina wannan mutumin marar lafiyan da na kawo dinnan yana ina allazi kana hahuna wanda yake nan la'allal kilabu zahabat bihi aw dhi'abu watakila karnuka sun cinye shi ko kuma kuraye sun zo sun tafi da shi fa ja'alat tukallimuhu sa'atan kai ta magana da shi shi dai bai tanka mata ba shi din take tambaya tunda ba za ta gane shi ba kayan da ya sama kayan aljanna ne ka taba ganin kayan aljanna daga wani duro aljanna aka je aka zaro aka kawo mishi saka faƙali sai ce wai haki Allah sarki ana ayyub an yi na ayyuba ayyuba mijinki ƙalar ta ce a taskaru minni ya abdallah bawon Allah kuma na koma abin tsokana ne har ma izgilanci ake mana yanzu ƙala ya ce wai haki ana ayyub ni ne dai miji na ci kalle ni da kyau kada ci kalli kayan kalli fiska na da ta kalla sai ta gane shi ne faƙala sai ce ƙarrar da Allah alayya jasadi Allah ya dawo min da lafiya na jikina ya koma yadda yake a da yaya aka yi haza muku ta salon baradin wa sharaf ga yadda Allah ya ce ne kuma a take kawai na samu lafiya kayan nan ma daga aljanna aka kawo shi shikenan ya warke to bayan ya samu lafiya Allah sai ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi addu'an shi muka ba shi lafiya fa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa cutan da ke damun shi to kaga ya warke saura me saura dukiyar shi da iyalan shi da ya rasa ayyan shi kenan da duk abin da ya rasa Allah ce wa atainahu ahlahu muka dawo masa da ayyan shi da suka rasu Abdullahi bin Abbas yace dawo da su aka yi da girman su ba aihuwa aka dinga yi ba a duniya shi kada aka yi wannan abu wa atainahu ahlahu muka dawo masa da duk dan shi da ya rasu kawai sai gashi ya dawo Allah ya dawo da shi an sake sabon zubi yanzu fa'alun lima yuridu kenan yace zubi mai kyau fa'alun lima yuridu Allah shi ke aikata abin da ya ga dama Allah ce wa ataynahu ahlahu sai ce wa mithlahum ma'ahum muka sake ba su ƙarin waɗansu irinsu idan 'ya'yan shi goma ne suka rasu Allah sake ba shi goma kuma a cikin rayuwar shi ya zama yana da 'ya'ya ashirin Allah ce rahmatan minna wannan mun yi ne rahama daga gare mu wa zikira ya zama kuma tunatarwa wa'azi lil'abidina ga bayi masu bauta wa Allah bauta na gaskiya bayan 'ya'yan shi sun dawo saura me saura kashi din shi ko yawwa saura dukiyan shi to ya tabbata a cikin ruwaya ingantacciya nan kuma ga yanda abin ya faru ibn abi hatim ya kawo a cikin tafsirin shi haka imamul bukhari a cikin sahihul bukhari daga abu hurairah Allah kara masa da kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam lamma afa Allahu ayyuba annabi ce a lokacin da Allah ba ayyuba lafiya bayan ya warke jikin shi ya dawo ya'yan shi sun dawo ya ce umtira alaihi jaradan min zahabi yana gida a zaune kawai sai ga ana ruwan fari fara da ka sani wannan jarad suna ta zubowa suna ta zubowa a gidan shi da ya iba sai ga ai zinare ne ba fara bane ba gwalagwalai kawai suke zubowa a gidan shi shi kadai aka masa ruwan gwal ruwa ne a gida daya ruwan iya gidan shi yake zuba ruwan gwalagwalai yadda ka san fari haka suka dinga zuba suna ta zuba min zahabin annabi ya ce na gwalagwalai farin gwal ne saboda idan wani gani a waje ya ce fari ne suke zuba kar ma ya zo idan sun zubo ƙasa ya su koma gwal hikima Allah kenan ko da kana waje zaka tannan fari ne yau kuma gidan wannan fari aka turo mishi na bala'i ka san in sa ido a ce bayan ya warke kuma Allah turo mishi fari ba san gwalagwale ne ke zuba ba ya zo yana iba yana iba yana ta tarawa sai dinga iba a kayan shi ma yana sawa yana nadewa Allah sai masa wahayi Allah ya ce da shi ya ayyu amma tashba shin baka koshi bane ba ai ya ishe ka ka ai kana sai ce ya rabbi ya ubangiji na wa man yashba'u min rahmatika waye zai koshi da rahamarka su yi ta zuba kawai alaihi salatu wassalam to annabi ayuba alaihi salam akwai ababen al'ajabi cikin kissan shi akwai ababen mamaki babban darasin da za mu ɗauka shi ne duk lokacin da Allah jarrabe ka na ɗan wani lokaci kar ka ɗauka Allah baya son ka ne annabi ya ce a cikin hadisi ingantacce idza ahabba Allahu abdan iftalahu idan Allah na son bawa ma sai ya jarrabe shi ya ɗan girgiza shi gani wannan jarrabawan akwai ababe da yawa na farko kamar tirenin Allah ke maka akwai wani abu sai wani abu ya same kama gane wani abu makaranta ce wannan jarrabawar sannan kuma Allah ya daga darajanka ya baka lada ya kankare maka zunubanka akwai wanda fa Allah na so shiga aljanna amma ba shi da qualification na shiga aljanna sai Allah ya ta jarraban shi CV nashi bai da kyau ina fata an gane to sai Allah ya ta kawo masa waɗansu matsaloli na rayuwa idan ya haƙuri ya koma ga Allah sai zama dalilin ɗaga darajar shi kenan wataƙila ma Allah ga dama tun a duniya Allah sai ya saka mishi waɗanda suke masa dariya su koma suna kuka kukan zuci kamar za su mutu sun so su kai ka ƙasa Allah ce ba za ka je ƙasa ba su ga kana ta ɗaukaka kana ta ci gaba su kuma baƙin ciki ya kashe su fa hasidu humud in ji mai ishiriniya to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce a shaddun nasi bala'an hadisin tirmizi da ibn maja a shaddun nasi bala'an al'anbiya'u waɗanda allah fi jarraba cikin mutane su ne annabawa duk annabin da ka karanta tarihin shi za ga wahalan da ya sha a rayuwa ba wanda ake masa irin wannan abu jarraba wanda allah ke musu in aka ma kai kafir cewa za ka yi za ka zagi kowa ka ce musuluncin ma an fita ina fata an gane to su saboda karfin imaninsu da matsayinsu a wurin Allah sai Allah ke jarrabar su daidai da wannan matsayin nasu annabi ce summa salihuna sannan mutane na gari mutane na kwarai su ma Allah yana jarraban su summa al-amsal fal amsal sannan ko mataki mataki ne gwargwadon imani ka gwargwadon jarrabawanka akwai wanda Allah zai bar shi dan a zauna lafiya Allah na son shiga aljanna in aka jarrabe shi zai kafirci akwai irin waɗannan cikin mutane nawa suka fita a musulunci saboda talauci wallahi an ba su kuɗi kawai sun kafurta ana aiko musu da kuɗi daga faransa ko daga germany duk waɗannan ƙungiyar hausa zalla ɗin da ake kafawa fa daga can ake safon su da su ba su da aiki sai cin mutunci shehu dan fodiyo ya kwace sarautar hausawa su zagi sarkin kano su zagi sultan yanzu jiya sun ce ba su yadda ba duk sarakuna arewa fulani ne gwamnoni ma fulani ne ya za a ce gwamnan kano ba fulatani haka suke ta hauka a daina ɗaukan azumi in sultan ya ce an ga wata dan ba fulatani ne wani irin dabbanci ne wannan abu kuma masu ɗaukan nauyinsu wallahi tallahi turawa ne kuma kashi 99 su kiristocin kano ne maguzawa da na katsina da na kudancin kaduna da kiristocin plato da na benue su suka haɗa kai wasu ne hausawa me haɗa kiristan plato da hausawa kun fahimci wannan abin da kyau to amma tun da ba a ganin fiskan su a social media suke sai ka ɗauka da gaske hausawa ne saboda an gane cewar an cinno boko haram don a tarwasa arewa allah ya hana abu to aka ce babban a faransa da jamani aka shirya abu suka ce babban hanyar da za su bi su tarwasa arewacin najeriya a haɗa rigima tsakanin hausawa da fulani saboda su ne manyan ƙabilu guda biyu wanda kuma sun narke sun zama abu guda ɗaya ɗan masanin kano allah ji da rahama ya ce ka samu bahaushe ma cikakke a yanzu yana da wahala sai ka samu ko uwar shi bafulatana ko uban bafulatani to ka zo ka ce za ka raba su kai dai shi ma ka raba shi biyu kenan ina fata an gane to kuma su ne suke rike da musulunci sau da kafa to ya za a ce a karya su su fara fada tsakanin su da juna duk wannan rigiman baddin din shirya shi akai duk yan kidnapping da wane duk abun shiri ne to amma inda ba su gane ba shine wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina eh suna kulla makirci Allah na warware makircin nasu Allah shine mafi alkhairi mai warware makirci eh karkace Allah na makirci wa yamkuruna suna kulla makirci wa yamkurullahu Allah na warware makircin nasu wallahu khairul makirina wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa qad makaru makarahum wa inda Allahi makaruhum wa in kana makruhum litazula mihul jibal ba yanda suka iya da musulunci ba yanda suka iya da Hausa Fulani haka za su mutu musulunci kuma yana da insha Allah sai Allah ya ce ni
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
Allah ce wa Ismaila ka ba su labarin annabi Ismail annabi Ismail shine ɗa na farko ga annabi Ibrahim Allah ya ba da labarin shi a cikin suratu Maryam yace wa dhukur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka wa kana 'inda rabbih mardiya ba su labarin annabi isma'ila a cikin littafi ya kasance sadiqal wa'di mai cika alƙawari mai gaskiya ne baya alƙawarin ƙarya wa kana rasulan nabiyya ya kasance manzo kuma annabin Allah alaihi salatu wassalam wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance na umurtan iyalan shi da sallah wazzaka ce da zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance kuma abun yarda a wurin ubangiji Allah ya yarda da annabi Isma'il shi yasa ke tafa da labarin shi yana daga cikin abun da ake jinjina masa da shi wajen ladabi da biyayya ga mahaifin shi kallon da suka gina ɗakin Ka'aba da annabi Ibrahim ya zo ya same shi ya ce Allah umarce mu a gina Ka'aba ya ce a fara aikin yanzu bai ce ba sai da yamma ko sai gobe da safe yana faɗa mishi a take aka fara gina ɗakin ka'aba kamar da zo hadisi cikin bukhari su ne farkon wanda suka gina ɗakin ka'aba a cikin mutane ina bisa ga zance mafi karfin dalili wa idh yarfa ibrahimul qawaid min al baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yana daga cikin abin da ake jinjina masa da shi yadda ya sallama wa baban shi haka kawai ya wayi gari da safe isma'ila zo ya zo zauna ya zauna na yi mafarki Allah ce na yanka ka kai ka zo na tashi hankali ya ce ya abati falmatu umar satajidu ni insha Allah min sabirina baba mai kake jira aikata abin da Allah ya saka kawai da izinin Allah za ka same ni cikin masu hakuri ya abati falmatu umar haka yi ci bai ce baba ina zuwa daga nan sai sabuwar tasha ya ce baba ka yanka ni mafarkin annabawa wahayi ne in dai Allah ne ya umarce ka a yanka kawai baban ya kamo shi ya taho da shi har mina tun daga nan makka suka zo mina suka zo jamra wannan babban ya kwantar da shi zai yanka sai ga shedan ya bayyana kar ka yanka shi ya dau dutse ya jefi shedan har sau bakwai sai ya ɓace sai ya sake bullowa a wajen jamra ta biyu ya sake bin shi jefe shi har sau bakwai ya sake zuwa jamra ta uku shine dalilin jifa da ake lokacin aikin hajji kenan jifan shaidan da ake cewa din dalili kenan ana maimaita sunna annabi ibrahima ne ba ka jagun kana ta jifa kana dora shar ba kaga wani da takalmi yana jifa kaga wani da butar ruwa wata mata ta ce wata can yake can zaki wurga kowa ya gaya mata oho shaidan baya wurin kawai sunna ce ta annabi ibrahim da allah ce a ci gaba da rayawa aka zo aka kwantar da shi ya ɗauko wuka zai yanka shi allah ce falamma aslama wa tallahu wajen jabin wa na daina an ya ibrahim kad sadaqata ru'ya inna kadhalika najidul muslimin allah ya ce da suka sallama dukansu biyu uban ya yi dai yanka ɗan ɗan ya yi da a yanka shi ka ji ɗana gari kenan ya ce a yanka shi uban ya sallama wa allah ɗan ya shi ne falamma aslama duk sun sallama wa allah sai ga kira daga sama mala'ika jibrilu ya ce ya ibrahimu kada sadaka ta ru'ya ka gaskata mafarkin da kai Allah ne ya saka Allah ya ce kar a yanka shi wa fadainahu bi dhibhin azim Allah ce ga ragona a yanka shi Allah ya fanshe shi da katon rago ragon daga aljanna aka dauko shi na kaga ragon aljanna mala da an ci daɗi kuwa tun daga lokacin aka fara layya duk shekara dalilin layya kenan saboda sabin annabi ibrahim da aka yi da wannan ragon aka ce a ci gaba da yanka raguna har illa ma sha Allah to shine wa Isma'ilu annabi Isma'il ma a bada labarin shi wa Idrisa da annabi Idris wa dhukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya annabi Idris yana cikin manyan manyan annabawa waɗansu daga cikin malamai suka ce ma ya riga annabi Nuhu zuwa amma dai ana maganan manzanni a zahirin Qur'ani annabi Nuhu shine na farko Allah ce rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka annabi Idrisa wani irin ɗaukakawa a wani matsayi mai girma wa zalkifili ka ba su labarin annabi zulkifil da annabi zulkifil da annabi Ilyas suna cikin annaba wanda kawai kiran sunansu aka yi a Qur'ani ba a ba da labarinsu ba sai dai kawai su shigo cikin jerin annabawa wa inna Ilyasa lamin al-mursalina shikenan wal yasa'a wal lutsa ba a faɗan me ya faru da su haka wadal kifili kullum minas sabirina Allah ce dukkansu waɗannan annabawan da aka ba da labari da annabi ainihin Dawud da annabi Suleiman da annabi Ibrahim da annabi Ayyuba da Ismaila da Idris da Zulkifili kullum minas sabirina dukkansu suna cikin masu haƙuri sun yi haƙuri sun bi Allah sun sallama wa jarrabawan shi sakamakon da Allah ya basu wa da kallahun fi rahmatina sai muka shigar da su cikin rahamar mu innahum minas salihin lalle sun kasance daga cikin annabawa salihan bayi annabawa ake nufi kenan kamar yadda muka faɗa shekaran jiya idan aka na ana magana annabawa aka ce as-salihina ana nufin manzani da annabawa rabbi qad ataytini minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa liqini bis salihina ay bil mursalina kenan ina fata an gane saboda lokaci sun ce nan za mu tsaya sai allah kai mu gobe na insha allah za mu tsaya nan sai allah kai mu gobe mu tashi daga kissan ainihin wazannun annabi yunus alaihi salatu wassalam kafin mu tashi akwai sanarwa guda biyu idan allah kai mu gobe sallan juma'an da za mu yi a masallacin mu na bypass na wajen asibitin ahajas na mai zare ɗaya daga cikin matasan malamai na ƙasa dr abdullah gadon kaya shi zai ja sallar juma'a insha Allah sannan kuma asusun marayu akwai kwamishinan kasuwanci na jiha ya aiko da dubu hamsin a sa asusun marayu akwai wanda ya aiko da dubu biyar shi ma ɗazu ta hannuna shi ma ce a sa wannan asusun marayu Allah saka musu da alkhairi subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah